أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا لتني sha bakwai ga watan Rajab, hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar daidai da ashirin da tara ga watan Janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a ci gaba da karatunmu na shamsiyatul ikhwani za mu tashi babu fi shuruɗihi babi a cikin sharaɗansa sharaɗan mola mu shiwa a mutu jana abul abbas radiyallahu ta'ala anhu arda sharaɗansa a dariƙarsa ثم سرود السيه فاعتبرها ونؤ زيارة الولي دعها وأخذ ورد لازم لغيره وغير لازم فخذ مع ورده إذا قالك الغير بغير إذن قد منعوه أهل هذا الشأن كذلك خروج بعد أن دخلت أمر قبيح فاجتنبه أنت وهكذا يرادك الإخوان القلب كان ذاك أو لسانه وذاك إخبار من الرسول وليس فخرا منه يا خليلي ثم شروط السيح sannan sharuɗa na shaykh wala mu shehu tijjani radiyallahu anhu ardahu fa atadirha ka lura da wa'annan sharuɗa na shehu man'u ziyaratul wali eh in dai za ka yi ɗariƙa shehu tijjani radiyallahu anhu to an hana ziyarar wani wali ba za ka je ziyarar wani wali ba a ba za ka je ba da'a ka batta ziyara ba ba za ka ba saboda zuwa ziyara kamar bara ne su kuma dukkanin waliyai kamar barori ne su ma a gurin maulin mushehu tijjani daga nan suke ansa daga hadaran saƙonsu an hadaran manzo Allah sallallahu alaihi madadin su to yaushe kai kana gidan baba mai badawa kuma shikenan sai ka tafi gidan wani daga gidan ku ya anso kuma ya baka a to ya baka tsaya gida ka ansa ba a ba za a haka ba wa aka wurdi lazimin ligayi sannan sannan ba a yadda kana ɗariƙar tijjaniya ba kuma ka an shi wurdi lazimi in an ce wurdi lazimi shine abin yi kullum kullum kullum kullum kullum kullum a bisa sharadi to ba a yadda kana ɗariƙar tijjaniya ka je ziyarar wani waliyi ba na biyu ba a yadda kana ɗariƙar tijjaniya ba ka an shi wurdi lazimi da gairihi gurin wani ba shi tijjana ka ka an shi nashi wurdi lazimi kuma ka an so na wani ka haɗa ma'ana ka an shi wata ɗariƙa wa gairi lazimin amma wuridi wanda ba lazumi ba fa kuz wannan ka an samu a wuridi tare da wurin wurin sa ba laifi kana cikin lamarin ka na dariƙar tijaniya sai ka je kuma sai kana bincike bincike a cikin wannan littafi na asararu wanda littafi nan ba na dariƙar tijaniya bane ba misali shikenan sai kaga ai wanda yayi abu kaza kaza za a yi kaza kaza kai kuma kana son kaza kaza da kaza kaza sai ka je kai kaza kaza din ba a sharadi na lazumi ba kawai dai wani wuridi ne ba lazumi ba abu kaza ne za a yi kafa kaza a yi kaza a yi kaza irin dai surukan nan arama na ku gara da yawwa to wannan ba laihi amma an san wurgi lazumi akan sharadi ba yadda ba ba yadda ba shine mana idan ka nuka lahira bi ghairi iznin sannan sharadi na uku ka kiyaye kada ka shigar da wani dariƙar tijjaniya ba da izini ba kaga yanzu ai abin ya zama san girma ne kowa ya kosa ya zama muqaddami kowa ya kosa wani ma ya kosa ya zama shehi saboda bai san me ake ce mai shehanta ba gani yake yi kamar sai da shara ne a kasuwa haka wani ɗau abin eh kowa ya kosa ko kai in ba muƙaddami ba ne a dariƙar tijjaniya ka tsaya a matsayinka na muridi shehi ya gaya mana cewa maulana shi wa mutu jana al-harazi rabbi allah wa ya gaya mana babu abin da ya fi alheri irin ka zama muridin shehu tijjani ba wani alheri sama da wannan ka tura kanka cikin kokarin zama ya zan in zama muqaddami ya zan in zama shehi ya zan in zama zaka share kanka ne kawai zaka share kanka baka sani ba za ga yanzu har kuɗi abin ya zama maka motar to wato office wallahi malam abun yayi ba ta dama da hankali yanzu har muqaddamancin ma har ma kamar akwai na saidawa wa akwai inda in ka je wani dan uwa ke ban labari ya kira ni a waya wai wallahi wani alheri ne ya samu kamar ma na fahimci so yake dan tura mai wani abu a samu alheri yace to me ke faruwa wallahi wani shehi ne suka haɗu ya tsara ma kowa abin da zai kawo a naɗa shi muƙaddami nace kai kaga alamar wasa ko rashin hankali tare da ni za ka kira ni kana gaya min wannan magana kaga alamar sakarci a tare da ni a tare ya kasa kasa da kai shi shi shi shehu tijani ne ya ce a haka wai kawai ya yi masu shi wai kasa yanzu akwai wasu mutane na nan na yawatawa sun naɗa kansu akan wasu mukamai da ba nasu ba man yadda ya fahama wa sirrin wilayatin wa mashayikhatin yamud ala ghairi sunnati za su kashe kansu ne kai sun ma kashe kansu ban sani ba suna ta'inta shehu ni ma na taba ganin wani wai kawai in ka zo wai in mun kaddamanci kake so to ga abin da zaka kawo kawai ku kawo ka me san a bashi mun kaddamanci ya kawo kaza ina ahaliyya take ina duk sharuɗan kaga an kaga wannan cin amana ne cin amana ne to daga cikin irin haka ƴan naƙosa in girma shine mutum kawai sai ya zo ba muƙaddami bane shi kawai sai ya tasadduri ya zage kawai ya koma yana bada dariƙar tijaniya saboda ya ƙosa ya girma kuma an naɗa shi muƙaddami sai ya koma wai kai gaya maka aka in an ce kai muƙaddami ne a cikin dariƙar tijaniya wai an an tada ka daga wani muƙami tahiya zuwa wani muƙami ne a cikin Allah ko ko gaya maka cewa yanzu kai in kai in kai kana a maƙamar taubatu zaka koma maƙamar taqwa ne saboda an naɗa ka muƙaddami. Ko ko gaya maka akai in kana kan muƙamar suduku za a mai da kai muƙamar ɗumanina ne, saboda ka shiga ɗariƙar tijaniya. Ko ko ka ji an ce idan kana muƙamar mushahada za a mai da kai muƙamar muraƙaba, ko ko daga muraƙaba za ka koma ma'arifa idan ka zama muƙaddami. Ɗaya bai ɗan aike ba muƙaddami. Wakilai ne na shehu. kuma ba zai zama muƙaddami a gurin shehu tijjani ba sai ya kiyaye sharaɗin shehu tijjani duk wanda aka naɗa shi muƙaddami ya koma yana son zuciya yanzu wannan son zuciyar da yake ya sauke shi daga muƙaddamancin ko da an naɗa shi wallahi kuma dan ka zama muƙaddami a gurin mutane kai ba muƙaddami bane a gurin shehu tijjani kai ba muƙaddami bane ba wallahi ba muƙaddami bane kai dan a gurin mutane ka zo kai kana ta jin kai muƙaddami ne kana ta yin ciwaciwoyinka baka cika sharaɗin shi ba lamarin ɗariƙa ke gaban ka ba ba harka shehun ba komai a cikin ya wasa da yaudara ai kai a gurin mutane ne kake mukaddami a gurin shehu tijjani kai mai yaudari ne zaka kawai abin da ake bukata ba darajar ba abin da zai daga darajar ka cikin lamarin nan namu na shehu tijjani maulama shehu ibrahim cikin faidan nan illa gaskiya ka zama muridi sadiki kowa arziki gaba ɗaya tana buɗewa ne daga sanda ka zama muridi sadiki ne gaskiya muridi sadiki ka zama muridi mai gaskiya ba abin da kake nufi sai Allah shi ko muridi mai gaskiya muridi sadiq shine wanda da yazo gurin shehin ya rike tsakanin shi da Allah da gaske yake babu abin da yake nema sai Allah ba wata biyan bukata ta kawo shi ba ba duniya ta kawo shi ba ba san girma ya kawo shi ba ba san a sani ya kawo shi ba ba mukamai yazo nema ba ba mukaddamanci yazo a bashi ba ba komai Allah kawai yake ne kai ko ka san ai sun yi karanci yanzu kawai Allah yake kallo ya kawo shi ka gani to saboda haka abin yana da wahala to idan gangan gangan ɗinka ya za ka je da gangan ka tura wani cikin ɗariƙa ba izini to ga sunanka ya fito idkaluka la ghayra bi ghairi izini shigar da wani cikin ɗariƙa ba da izini ba to idan mutum ya sake ya saka wani cikin ɗariƙan nan bai da izini shi da ya ba wani ya fito an koro shi tunda ba ɗariƙar uwa shi bace an koro shi wancan kuma da aka wa izinin shi ko bai shigo ba duka shi wuce janiya tarbe shi kuma yadda halarar ta yi yawwa idan ka lokala gaira bi gairi izini kadda mana uhu ahlu hadha sha'ani haƙiƙa ma abota wannan sha'ani sun hana kakka yadda kakka yadda ai in ai babu bala'in da ya same mu a wannan zamanin irin saka san zuciya cikin lamarin Allah idan duk duniya ta yamutse an an komi ya lalace cikin lamarin Allah ne za a zo a ba a samu gyara ko? To Allah ma sai aka saka aka nema a ɓata lamarin a jewa son zuciya ciki ai ba bala'i daidai da wannan. Idan an ɓata nan wajen lamarin Allah kuma shikenan ba gyara? Ka gani? Kenan? Ba su kyauce. Ka zala ruju ba da an da kalta haka nan fita bayan ka shiga. Shi maganan muƙaddami muƙaddamin nan baka sani ba. Adadin waɗanda za su yi da riƙar tijjaniya manzo Allah sallallahu ya gaya mushi wuce janus adadin waɗanda za su yi usuli su samu ma'arifa ta fahimci sha'anin nan na faida da ake ta magana wallahi manzo Allah ya gaya mushi wuce janus ya gaya mai adadin mazan ya gaya mai adadin mata duk wani wanda zai zama muqaddami muqaddamin nan mataki hudu ne to duk wani wanda zai zama muqaddami wallahi tallahi manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mu shehu tijani su saboda haka in wani wanda bai cancanta ba ya baka cikin ya baka muqaddamancin kai ma baka cancanta ba da kai da shi dama duk baku cancanta ba shikenan ba ku cikin lissafin shehu wallahi ba ku a list sai mutum ya tashi zai duba list yana jiran a kira sunan shi ce na ba dan ajin bane ai ba a zuwa sakandare sai an yi firamare to ta ina ka biyo kuma kace kai dan jami'a ne ina takardun sakandaren ka ina na firamaren ka ya suka ba mutane gudu mutane suna ɗauka abin kamar wasa ko lamarin shehu tijani za ka sa shegantaka ciki ai inda ya zama in ka ɓallo ta nan za ka zo a datse ma to in ka ballo ta nan to ka balla ma kanka tsiya ila kun gane nihi na to ka zar kuruju haka nan fita sharadi na hudu kenan ba da an da kalta bayan ka shiga sai ka fita to amrun qabihun wannan mummunan al'amari ne kada mutum ya fara dariƙa ya bari alƙawari ne ka dauka za ka yi kuma alƙawarin da ka dauka za ka yi ba wani kaiwa ba kanka kaiwa neman gafaran nan da salatin nan da kanka kake wa ai kai ne alherin zai sama ba wani kake ma hidima ba kai alherin zai samu ko ko a tunaninka in ka ce asa gafirin la ka ka burge Allah kama Allah wani abu da zai karu me kai ba laihi ba kai ka zo tuba a cikin tubarka kuma menene zai kai ne zaka amfana to saboda ka in ka fara ka ka bari faji ta nabu anta ka nisance shi kai muridi wa haka za iradukal ikhwana to ga ga wani gingime man shar'i ne biya bijiraje bijirewarka ga yan uwa ya zama kana dariƙa amma kana cutar almajiran shehu tijjani kana rabuwa da sa'aninsu kana cewa kai ba ruwanka da suwa ne ko kuma kana zagin su ko kuma kana aibata su wallahi wallahi mutum ko ya kai mukamin kudi a dariƙar tijjaniya wallahi tallahi yazo ya cutar mu shehu tijjani almajiran sai shehu tijjani ya kore shi wallahi sai ya kore ba mu san shehu tijjanin bane ba shi yasa muke ta kallon mu kanmu muka rena kanmu mu kuma dau abin namu da muhimmanci ba baka san wace daraja kake kanta ba wani sharadi kake kan shi wani ka'idoji wani taimako wani zaɓi Allah ya maka da ka zama muridin shehu tijjani ba baka sani baka san kanka baka san shehu tijjani ba shi sa kai ake tabarka hauka mala amma abin ka koma baya ka ga na baya ya saka rayu ya saka rayu duk abu abu an mai da abu malam sai ka ga mutum wai kuma yana da awon yana son shehu tijjani kawai sai rika lissaho wasu mutane cikin almajiran shehu tijjani su wani ai mina kai ne ai in iska ai in zawiya kaza ai iska ne ai ai ba su a'uzu billahi a'uzu bi a bakin su ai su wani ai kaza kaza ne wa mutum na dariƙa kila ma shi a gurin shi shi muqaddami ne a gunya hoshi kila shi muqaddami ne a gunya amma shi ne zai zo ya jawo ku ya tara ku yana gaya muku to su wani dai mutanen banza ne shedanu ne ai ba su da mutum kuma wannan su wani almajiran shehu tijjani ne ko kuma a kama wani babban shehi na Allah mutumin kirki waliyi mutumin Allah sai a ce shedani ne kakwai ba haka ake yi ba haka suke yi ko to wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron lamarin wallahi ka ka yadda kakka shehu tijani ko kafirai bai zo bai sa ka zo ka zanna daki ka ji zagin su lokacin da zaka zage su yi wa annabi salati ko ka kura adadin salatai ne lokacin da zaka ka zage wani ka kai Allah ya aiko ka mai hisabi ne a gurin mutane ai Allah bai aiko ka mai lissafa aikin alherin mutane da na sharri ba kai kanka aka ce kai mai hisabi lokacin da zaka bata kana zagin wani kana aibata shi kana tsarkake kanka kai mutumin kirki ne me ka ban lokacin baka yi salati annaba a cikin shi ba baka da zanubai ne ka nemi gafara mana baka neman tsarkin zuciya ne yayi ta zikiri mana baka neman yadda Allah ne yayi ta salati mana ka gani da haka alaman mutum shi ba mutumin kirki bane ba shine alamar ya rika kiran ku yana kebe ku yana zagin wasu yana koya muku ku su shi din ta nuna waɗancan mutanen Allah ne shi ne mutumin banza. Wallahi wallahi. Wa kullu ina in billazi fihi yanzahu. Kowace ƙwarya da abin da ke cikin ta take yayyahi. In aka zuba nono a ƙwarya aka ɗan girgida nonon ne zai zo. In aka zuba madara haka, in aka zuba ruwa haka, in aka zuba zuma haka, in aka zuba giya haka, haka in aka zuba kwata. To saboda haka da zuciyar shi na da kyau. Da bai ɗauki wasu mutanen banza ba, ya zo ya kira ka kun keɓe ana ɓata su. To riban nawa za ku samu in kun zo yanzu arna sai zagin su kuke ai arna arna ne to ku ba Allah ya yi ku sanin da arna bane bai arnantar da su ai ba su da mutunci ai su suka yi kaza to ku abinda Allah ya ce ku yi a wannan lokacin naku shi kuke yi kai da kake muridin shehu tijani ake so duk wani sakan naka duk wani sakan naka duk bugun zuciyarka duk shaƙen numfashinka ka san wani aiki da kai da zai kusanta ka da Allah cikin shi haka ake so ai shi ne ma'arifan su ne arafai duk wani sakan nasu duk wani bugun zuciya nasu duk wani minti agogo sakan ah, numfashi nasu cikin aikata abin da zai ƙara kusanta su da Allah yake saboda Allah bai da iyaka manzo Allah bai da iyaka sallallahu alaihi wasallam saboda haka in kana son ka gane mutanen kirki a cikin al'umma to ka tsaya ka ga su wane ne ke faɗin alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khasaltani laysa faqo ma shay'un min al-hayl usnu zanni billahi وسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله كما قال ɗabi'u biyu babu alheri game da su kyakkyawan zato ma Allah da kyakkyawan zato ma bayan Allah ɗabi'u biyu ba sharri game da su mummunan zato ga Allah da mummunan zato ga bayan Allah yanzu za ka mu kiyaye a matsayin mu na almajiran shehu tijjani ba mu da abin da ya iya mana zama muridan shehu ba mu da wani arziki ga da ya wuce wannan so da ka kowa ya kula da kanshi kawai kai ta kanka tarban nan dai shi zaka rike kai ta salatul fati kai ta neman gafara kai ta san ƴan uwanka kai ta zaman lafiya kai ta aikata alheri kai ta mutunci shi ya ce shi alheri kamar bal ne idan ka tula ka wurga ta zai ce to kakka rufe kofa zan dawo haka mulana khalifa ya faɗi eh Allah ta'ala ya ce in ka tula zai ce to kakka rufe kofa zan dawo eh yace idan ya je ka tula ta yace in ka ji shiru shiru bata dawo ba to ka jira ko bayan ka mutu sai ya faɗa ma zira ka ja masa tsaya wallahi ka ja masa tsaya sai ya faɗi sai sharrin nan ya biyo su kamar ɗan kwikwiyo ne in ji hausawa ko so da ka kawai ka aikata alheri kawai ka ji tsoron Allah ka zala kuruju ba da an da kalta wa haka za a ira duka ikhwana kenan bijire ma yan uwa fil qalbi a cikin zuciya ne kaje kana kin su kana zaka hakan ya kasance aulisana ko ko a harshen ka ne kake zagin su fa zaka ikhbarun minar rasuli wannan abin da kaji ana faɗa labari ne daga manzon Allah ya gaya ma Shehu Tijjani falaysa fakhran minhu ya khalili ya kai ba daɗi na ba alfahari bane a gurin Shehu Tijjani ya faɗi wannan magana manzon Allah ne ya gaya masa Shehu Shehu Tijjani wani lamari ne shi daga cikin lamara na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sha'ani ne daga sha'annukan manzon Allah idan ka ji yayi abu idan ka ji yayi wani abu to wannan abin daga halaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin ya taho to kai me ka fahimta da shi shehu Ibrahim kuma da yake cewa wa ma qultu qawli duna iznin wa innani laktumu sirra Allah bahu da khairiya yace duk abin da ka ji na faɗi ba ban faɗa ba sai da izini to kai da me ka fahimta a nan gurin me ka fahimta a nan gurin shi shehu Ibrahim din kai aya kake ganin shi eh ai wani sa'ani ne wani sirri ne wani lamari ne daga lamarin mace wuce jani eh ka gani in mutum bai gane wa'annan ba ma kuma har ya zo ma yana sa baki cikin lamarin ma dariƙa ma kuma yana bata ma kanshi lokaci da ma kasuwar ka kawai ka kai ka je ka nemi kuɗin ka kai shi aninka ranar lahira Allah ba zai tada kai tambaye ka me yasa ka shigo cikin lamarin dariƙa shehu tijjani ka dariƙan manzan Allah ka bata kai kai ka wallahi wallahi da ka shigo cikin dariƙan nan cikin faidan nan da sharri wallahi tallahi gara ka rika zuwa ya sunan garin da ake so ya duka ga abba wallahi gara ka rika zuwa abba sana ayyadi in lokacin sallah ya tsaya kai sallar ka baka ji dariƙa ba baka santa ba baka zagi kowa daga cikin ta ba wallahi ya yi maka alheri ko ka tafi can ogun sau irin yan gajerun dunsuran nan da ake sai da masu kiban nan yan can kusa da ƙasa na yarabawa wallahi ya yi ma alheri da ka shigo cikin lamarin nan kana Allah bai kyauta kawai eh to fa za ka ihbaru minar rasuli walaysa fakaran minhu ya khalili to wannan ba alfahari bane ba bari mu cinye wancan wancan babun da kuri babun fit hazira mimma yuwaddi ila salbi wannan babi zai tsawatar da mu daga abin da ke jawo salbu me salbu shine sancewa bayan fitara anshewa bayan badawa korewa bayan tabbatarwa hani bayan kamu duhu bayan haske bala'i bala'i kenan eh shine salbu eh walau fa'alta hadhihi al-manhiyat tuslubu law kunta ila an-nihayat fa'ajjil at-tawbata inda zalika wajid al-wadda ila ashyakhika la tamana makra ilahi al-arshi wa adlahu fa innahu dhul ba'shi walau fa'alta hadhihi al-manhiyat yace da zaka aikata wa'annan abubuwan da aka hana wa'annan sune sharɗa masu hadarin da kana koce musu to mutum koda yana karan koda shine kyallan wazifa shi ya fi ya birkiɗe ya zama kyallon musifa ake shi hida shi billahi lazi bai cikin dariƙa koma ko mukamin shi akai kudi biyu wallahi to tuslabu inda mutum zai aikata ɗaya daga cikin wannan abin da aka hana tuslabu za a yi masa salbu lau kunta idan na haya ko da ya kai makwara ko da ya kai ina ne a tahiya a Allah billahi lazi an kwanto shi ya sauke wallahi eh ya sauke wallahi akwai wata kissa mai hatsari da muka taɓa karantawa ko a cikin al-ifadatul ahmadiyya na taɓa mun taɓa karanta ta da ƴan uwa nan to ka gani na wani almajirin shehu tijjani ko da wani abu ya faru ai wani kun tuno kissa ka gani shehu tijjani ga kun kai hey to fa ajjala tawbata ka gaggauta tuba inda zalika a wannan lokaci sanda ka aikata ɗaya cikin wannan waje jidil wurda sannan ka je a jaddada muka baka wurda ila ashiyanka a gurin shehunan ka dan ka fita wallahi saboda haka ku ji tsoron cutar almajiran shehu tijjani wannan abin yanzu ya zama ruwan dare wannan dan dariƙa ya zagi wannan dan dariƙa ko wannan dan zawiya ya zagi wannan wani ma gaba ɗaya sai a cire hular ɗariƙancin a ajiye a koma in aka ɗauko wasu tarban wasu wasu naɗe-naɗen zago da kai a biya habaici da ƙazafi wallahi mu ji tsoron Allah ba abin da za ka samu a lahira ya fi daɗi ka tashi cikin muridan shehu tijjani mu gurin mu kenan Allah ya kashe mu ya ra ya tada mu ya ra akan lamarin shehu tijjani to la ta manal makar ilahil arshi kada ka amince ma makircin ubangijin al'arshi abin da ake ce ma makir amincewa makar lahi din nan shine mutum sai ya ji ai ga abubuwan da ke cikin dariƙa na alherai da albarka da sarrora kawai sai ce haba ai mu ruwa tashi ai mu tun kansu farga mun kai ai tun suna barci mun je inda za a je kawai mutum sai ya zo ya ci gaba da dingima dingima dingima duk wa'annan abubuwan ya ta aikata hana-hana duk wani hali bai jin tsoron shi duk wani sharɗi ya keta kawai shi ya je to ina ka je a babu inda ka je an zo tasha an ce za ka Kano ga motar Kano ka hau kuma shi kenan kawai ka ce awa ai wannan awoyi da muka yi mun yi mun ai mun ma je Kano kawai ka hito wanda ne za su Kano sun ce Kano kai ka kana can kana hau ba inda ka je yawwa to shine wannan kada amince ma kirtin ubangiji wa adlahu fa innahu zulbatashi domin Allah ma abocin jamka ne ma abocin jamka ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم